أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله barka mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta lahadi wacce ta daidai da sha ko ashirin da bakwai ga watan safar hijira 1438 wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan sha ɗaya 2016 miladiya don ci gaba da darasin wannan littafi na mai albarka صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها كما أن من الله يتي صلوا كما رأيتموني أصلي واللفر ببما من النام محمد ناصر الدين الألباني كما إذا ما من تابع درسا كرشي من كي كرشان babin da ya bayani akan at-takbir kabbar harama babin da ya mana bayani akan kabbar harama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yana bude sallansa ne da kabbara da lafazin Allahu akbar da wannan yake bude sallah kuma kamar yadda muka fahimta malamai suke karantar da mu da zaran an yi wannan kabbara ta farko to shikenan komai ya haramta shi yasa ake kiranta takbiratul ihram kabbar da take haramta wa mutum komai na abin da ya shafi sha'anin aiki maganganu cin abinci da sauran abubuwan da bai shafi sallah ba to wannan kabbar ita take haramta wa mutum komai sai abin da ya shafi sha'anin sallah mutum ba zai samu halaccin ci gaba da sauran yin abubuwan sa na yau da kullum ba sai bayan yayi sallama sallama ita ce take halatta wa mutum ya ci gaba da sha'aninsa sa abu na biyu da muka fahimta manzo Allah idan zai yi kabbaran yakan daga muryarsa tunce Allahu akbar har wanda suke bayan shi su ji muryarsa su ma su kabbara shi wannan ya nuna limami ana buƙatar in zai kabbaran ya daga murya dan a san yayi dan ba a san wani mamu ya riga shi yi dan in aka riga shi yi wanda ya riga shi yin baya da sallah shi yasa ake buƙatar ya daga muryarsa kowa ya san yayi dan kowa shi ma ya yi kabbara shikenan an shiga sallah shi yasa a lokacin da baya da lafiya sallallahu alaihi wasallam muryarsa ba ta fita idan ya daga ko ya daga muryan ba ta fita to sai aka samu abubakar ya daga murya a bayansa saboda ya ji yadda waɗanda suke baya da wannan aka samu halaccin yin ladani ya daga murya bayan liman idan ba a jin muryar liman amma idan ana jin muryar liman ana jin kabarar liman to babu halaccin ladani ya daga murya a baya yin hakan ma zai iya shafan sallansa kamar yadda wasu malamai suka faɗa yau kuma da izinin Allah ta'ala za mu tashi raf'ul yadaini haka ne raf'ul yadaini daga hannaye a lokacin da za a yi kabbara harama wato mutum ya daga hannuwansa sama a lokacin da zai kabbara malai ce wa kana yarfa'u yadaihi taratan ma'a takbir kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa taratan a wasu lokuta ma'a takbir tare da kabbara idan zai kabbara sai ya daga su tare Allahu akbar tare da kabbara yace wa taratan ba'da takbir wani lokacin kuma sai yayi kabbaran ya gama sannan sai ya daga hannunsa sai ya ce Allahu akbar sai ya haka daga hannunsa daga baya wa taratan qablahu wani lokacin kuma sai ya daga hannun ya ajiye sannan yayi kabbara mana sai ya daga hannunsa haka Allahu akbar duk wanda kai cikin uku nan ya halatta an samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wuri na farko inda yake yi tare da kabbara an samu a cikin sahih bukhari da cikin sunanin nasa'i wuri na farko da wuri na biyu wuri na uku kuma cikin sahih bukhari da abu daud sun nuna manzo Allah sallallahu alaihi yana daga hannunsa wani lokaci daga baya sannan kuma ya kabbara shi da mutum zai zo zai shiga sallah ya haka Allahu akbar ya halatta in kuma yayi Allahu akbar ya halatta in kuma yayi Allahu akbar ya halatta ya zama daga hannun ya riga ya kabbara ko kabbaran ta riga ya daga hannun ko kuma a yi su tare duk wannan in kai cikin sallah ba ba ba matsala yace wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi kuma manzo Allah ya kasance yana daga hannayen yana mai miƙe ɗan yatsunsa a game haka haka yake daga haka yake daga haka kun gani haka yake daga yatsunsa yake daga hannayen yace la yufarriju bainaha wala yudu wala yudummuha baya bude yatsun yayi haka Allahu akbar baya bude yatsun shine la yafarrijuhuma la yafarriju bainahuma sannan wala yadumuha baya jumke su haka kuma Allahu akbar a jumke an fahimta baya daga a jumke kuma baya daga su haka a bude sai dai ya game su haka Allahu akbar haka a hade sannan kuma ya mike su shine wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi wa kana yaj'aluhuma hazuman kibayhi kuma ya kasance yana ɗaga su daidai kafaɗunsa ya haka ɗaga su zo daidai kafaɗunsa haka Allahu akbar daidai kafaɗunsa haka hazuman bai wannan ya zo a cikin Bukhari da cikin sunanin Nasa'i sannan kuma yace wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadhiya bihima furu'a uzlayhi yaso da dama kuma yakan ɗaga su har sai ya daidaita su da rassan kunnuwansa ya ɗaga su daidai kunnuwansa haka yasu da dama yakan yi haka wannan kuma ya zo a cikin sahihul bukhari da kuma sunan abu daud yakan daga su har ya kawo su daidai kunnuwan sa haka kenan duk wanda mutum yayi yayi in ka daga su daidai kafadun ka Allahu akbar yayi in ka daga ka kawo su har daidai kunnuwan ka kuma yayi amma wanda zai musu haka ba su kawo kafadun sa ba to bai yi ba yayi bai yi abinda sunna ta tabbatar ba yayi kuskure yayi sabani yanda sunna ta koya masa sunna shine ko daidai dai kafaɗu ko daidai kunnuwa ɗayan biyu to wannan shine kaifiyar ko siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake daga hannu a cikin sallah akwai buƙatar ƙarin bayani ba a yi haka haka ake fuskantar alƙibla da su masu yi haka kuskure ne duka wannan wanda zai daga su haka hannuwan tafukan hannuwan suna kallon kunnuwansa haka ba daidai bane mutum ya haka ba daidai ba ne ko kuma kai musu haka ka ware su haka shi ma ba daidai ba ne daidai kafaɗinka ko dai haka daidai kafaɗin ba za ka buɗe su su rabu da kafaɗin ba haka waje daidai faɗin kafaɗinka haka ko kuma daidai kunnuwanka kuma ya zama tafin yana kallon alƙibla to wannan shine daidai an fahimta na biyu ya ce wadu'ul yumna alal yusra wal amru bihi dora dama akan hagu da kuma yin umarni game da yin hakan kamar malai yana sai nuna mana manzo Allah idan yana sallah to yakan dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu kuma yayi umarni ayi haka yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yada'u yadahul yumna alal yusra yana ɗora hannunsa na dama akan na hagu wannan ya zo cikin sahih muslim da sunan abu dawud ya zo kuma a cikin irwa al-galil ainihin shi malam yayi takhrijinsa malam nasuddin albani manzo sallallahu yana yana ɗora hannunsa na dama akan na hagu wa kana yaqul kuma ya kasance yana cewa inna ma'asharul anbiya umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri sahurina wa an nada'a aymanuna ala shama'ilina fi salah yace mu taron annabawa gaba ɗaya mu dangin annabawa umirna an umurce mu ma'ana Allah ya umurce mu bi ta'jili fitrin da gaugauta mu gaugauta bude bakin mu a azumi a gaugauta bude baki da zarar rana ta faɗi ayi bude baki ba sai an jira duhu ya shigo ba wa ta'khiri sahurina kuma an umarce mu mu jinkirta sahur ba ka tashi tsakar dare kai sahur ba a kai sahur zuwa ƙarshen dare kamin fitowa alfijir an umarce mu mu yi haka wa annaba aymanuna kuma an umarce mu mu dora daman mu ala shama'ilina akan hagunmu fi salati a cikin sallah wannan hadisin ibn hibban ya fitar da shi ah, da sanadi ingantacce kaga wannan hadisin shi kuma yana nuna mana gaba ɗayan taron annabawa haka aka umarce su su yi sallah su ɗora hannun dama akan na hagu sannan kuma an umarce su su ga- su su gaugauta buɗe baki su kuma jinkirta sahur wannan sunna ce ta annabawan Allah baki ɗayansu wa marra bi rajulin kuma manzo Allah ya shuɗe ta, ta kan wani mutum wa huwa yusalli alhali shi yana sallah ya bi ta gaban wani mutum yana sallah ba ya gitta ta gabansa a ya bi ta kansa wa qad wada'a yadahu al-yusra ala al-yumna alhali shi wanda yake sallan ya dora hannunsa na hagu akan na dama yana sallah amma ya rungume hannu amma na hagun ya dora sama fantaza'ahuma ko fanta- fantaza'aha sai manzo Allah ya komo ta bayansa sai ya fisge hannuwan ya raba hannuwan nashi biyu wa wada al-yumna ala al-yusra sai ya dora masa na dama akan na hagu an fahimta shi ya dora da kuskure ya dora hagu akan dama yana sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya komo sai ya bude hannunsa sai ya dora masa dama akan hagu wannan ya nuna shi mutumin sallan nafila ce yake domin inda sallan farilla ce to ai a bayan manzon Allah yake amma ya tashi yana sallan nafila ne ko kuma ya zo masbuki an yi sallah yana ciko sauran sallah zai iya daukar wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya gyara masa ya dora masa na dama akan na hagu ashe sunna shine a tsora hannun dama akan hagu ba na hagu akan dama ba wannan hadisin imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa abu dawud ya fitar da shi da sanadi wanda yake ingantacce to kaga wannan gaba ɗaya abin da yake karantar da mu shine sunnar annabawa shine ɗora hannun dama akan na hagu to a ina za a ɗora su a a ciki ko a ƙarƙashin cibiya ko a kan kafaɗa ko ina za a ɗora hannayen to shine wannan babi na gaba zai karantar da mu yace wada'ahuma wad'uhuma ala sadri dora hannayen akan kirji babin zai karantar da mu su hannaye idan an dora na dama akan hagu to kuma sai a dora su su duka biyun akan kirji yace wa kana yad'u al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra war rasu was-sa'id kuma ya kasance ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yad'u al-yumna yana dora hannunsa na dama ala zahari kaffihi al-yusra akan bayan tafin hannunsa na hagu war rasghu da kuma nan magamar tafi magamar tafi da tsintsiyar hannu shine rasghu wannan makamar magama ga ta nan shine ar-rasghu was-sa'id shine wannan tsintsiyar hannu ita ce sa'id to manzo Allah yakan dora hannuwansa akan sa duka haka ba haka ne haka kaga bai dora akan rasgu da sa'id ba in ya dora shi haka in mutum da mutum zai zo ya haka to bai koyi da sunna ba ko mutum ya zo ya haka shi ma bai koyi da sunna ba an fahimta da wanda ya haka da wanda ya haka duk da shi koyi da sunna ba daidai shine hannunka wannan na daman zai hau tafinka da rasgu da sa'id din rasgu shine nan magama sa'id shine nan alkafu shine nan to hannunka zai hau duka uku haka kun fahimta in wada'u za ta in dorawa za ta don siga biyu ne sigan ta biyu za mu ganta nan gaba akwai wada'u akwai qabdu to wannan shine wada'u yana dorawa akan tafin hannu da rasul dinsa da kuma sa'id dinsa haka ya dora dorawa kawai haka to wannan siffa ce ta runguyen to yanda manzo Allah yake rungumin hannu a cikin sallah kuma wannan siffar ta zo a cikin Abu Dawud da Sunan Nisa'i da kuma Musnad Ibn Khuzaimah da kuma Sahih Ibn Hibban duk sun zo wato hadisi ne wanda yake ingantacce wa amara bi zalika ashabuhu sannan ya umarci sahabbansa da yin haka kamar da Imam Malik da Bukhari suka rawaito manzo Allah ya umarci sahabbai su yi haka wa kana ahyanan kuma wasu lokuta ya kasance sallallahu alaihi wasallam yaqbidu al-yumna ala al-yusra yakan rike dama akan hagu yaqbudu kaga can yadau nan kuma yaqbudu wannan sai nuna sifa biyu ne akwai wadau shine dorawa haka akwai qabdu shine rike shine al-qabd kun gane duk wanda kai yayi wasu lokuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu al-yumna yakan rike hannunsa na dama ala al-yusra akan na hagu ya rike haka. to wannan shi ake kira qabdu mutumin da zai riƙe ya yi ƙabdu amma wanda ya ɗora haka ya yi wadau dukkanin su sigogin biyu sifofin biyu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan malai sa lamba kasa ya ce hadisin ya zo a cikin sunanin nasa'i da darin utuni da sanadi ingantacce ya ce wa fi hazal hadis a cikin wannan hadisin dalilin dalilun akwai dalili ala anna ala anna min sunnati alqabdu cewa yana daga cikin sunna shine alqabdu shine rikewa bayan dorawa kuma zaka iya rikewa wa fil hadis awwal hadisin farko kuma da muka karanta alwadu ya nuna mana zaka iya dorawa ba ka rike ba ka dora duk wanda kai yayi sai ce fa kullun sunna kowanne daga cikin biyun sunna ne wa amma al-jam'u bayna al-wad'i wal qabd alladhi istahsanahu ba'd al-mutaakhirin min al-hanafiyya fa bid'atun yace amma hada biyun ka hada tsakanin dorawa da rikewa wanda wasu daga cikin malaman karshe-karshe na mazhabar hanafiya suka hassana shi suka ce shi ma yana da kyau malaci wannan bid'a ne yace wa suratuhu yanda kuma ake yi yanda suka suka bayyana suransa ka hada tsakanin rikewa da dorawa yace kama kama zakaru kamar da suka ambata shine an yada uli yumnahu ala yusrahu mutum ya dora hannunsa na damansa akan na hagu akhizar rasghaha yana mai rike da wato magamar hannun bi khunsirihi wa ibhamihi da karamin yatsansa da babban yatsa wa yabsutu salasatul asabi sannan ya shimfida yatsunsa guda uku akan akan bayan hannunsa kaga yanzu ya hada tsakanin biyu shine ya rike haka sannan wa'annan ukun ya dora su mun gane sannan ya rike ya yi kabdu da yatsa biyu ya yi wada'u da yatsa uku ya ce to wannan bid'a ne wai a hada duka biyu tunda duk ya zo to bari a hada su duka biyun a yi su tare ya ce to wasu daga cikin malaman mazhabar hanafiya mazhabar abu hanifa sun hassana shi sun ce mutum zai iya yi ka rike da yatsa biyu rasu ɗinka shine magamar hannu ka rike da yatsa biyu ukun kuma ka dora ka yi wada'u da su to malai ya ce wannan bid'a ne yace kuma kada ka rudu da wanda suka faɗi wannan yace fala taqtarra bi qawli ba'd al mutaakhirin bihi kada ka rudu da maganganun wasu malamai ko da kaga wani malami ya rubuta a littafi kar ka rudu da wannan bid'a ne kira mata an gane malai yace kama yad'uhuma ala sadri kamar yanda kuma yake dora su akan kirji idan ya rike ko ya dora yayi wadu ko yayi qabdu to kuma sai ya dora su duka biyun akan kirjinsa shi ma malai yayi lamba lamba ta hudu bayan ya kawo takhrijin hadisin can kasa yace tambihun akwai fadakarwa wad'uhuma ala sadr dora hannayen biyu akan kirji huwa allazi sabata fi sunna shine abin da ya tabbata a cikin sunna wa khilafuhu sabanin haka imma da'ifun aw la asla lahu ko ya zama ruwaya ce mai rauni ko ya zama ruwaya ce wadda bata da asali وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوية إمام إسحاق بن راهوية يأي أيكي دوانا سنة فقال المروزي آه إمام المروزي في المسائل أتكلم لتافي سأل المسائل شافي ندري بيو أشرين دبيو يكتوا كان إسحاق يوتر بنا إسحاق بن راهوية ya kasance yana mana sallan wutiri wa yarfa'u yadayhi fil qunut in yazo zai alqunut sai ya daga hannayensa sama wa yaqnutu qabla ruku'i yana yin alqunut ne kafin ruku'i alqunut wanda ake yin sa a cikin wutiri ana yin sa kafin ruku'i amma wanda ake yi a cikin sallan farilla ana yin sa ne bayan ruku'i zamu cin masa yana can gaba wa yada'u yadayhi ala sadayhi sannan sai ya dora hannayensa biyu akan nonunansa au tahta sadayhi ko kuma karkashin nonunansa wannan daga babban malami al-Ishaq ibn Rahuya wa misluhu qaulul qadi Iyad al-Maliki irin wannan maganar kuma qadi Iyad yayi ta wanda shi ma dan mazhabar malikiya ne fi mustahabbati salat a littafin da yayi mai suna mustahabbati salat min kitabihi al-i'lam wato a cikin babin mustahabbat mustahabbati salat a cikin littafin sa mai suna al-i'lam shafi na 15 taba'a ta uku ta ar-rabit yace wa wad'ul yumna ala zahar al-yusra inda an-nahr da kuma ɗora hannun dama a kan na hagu inda nahar a daidai ƙirjinka an nahar shine wurin da ake soke rakumi nan to za ka ɗora a kan ƙirjinka inda nahar daidai wato ba a kan makoshin ba inda dab da nahar ɗinka wato nan a kan ƙirji shine abin da wannan malami kadi iya ɗan markiya ya faɗa ya ce wa ƙaribin minhu kuma an samu magana da ta yi kusa da irin wannan marawa abdullahi bin ahmad a cikin abinda Abdullahi bin Ahmad bin Hanbal Abdullahi dan Ahmad dan Hanbali ya rawaito fi masailihi a cikin littafin sa mai suna Al-Masail shafi na 62 kale yace ra'aitu abi naga mahaifina yana nufin Ahmad bin Hanbal idza salla idan zai yi sallah wada yadayhi ihdahuma ala al-ukhra yakan dora hannayensa daya akan daya fawqa surra sama da cibiyarsa ba akan cibiya ba sama fawqa ba ala surra ba in ya ce ala surra kenan akan cibiyar fauka surra sama da ne cibiyar cibiyar tana kasa kenan to wannan ya nuna ashe hanna- hannuwa ana dora su ne akan kirji ko kasa kirji ko dai akan kirjin naka akan nonunan ko kuma kasa ga nonunan ka haka dai yayi amma ruwaya ko malaman da suke cewa zaka dora akan cibiya ko kasan cibiya haka duk wannan ruwayoyi ne wanda suke wato ko dai malai yace ko dai hadisi ne da'ifi ko kuma ka samu hadisi ne wanda bai da asali ina fata an fahimta wa kana yanha anil ikhtisar kuma manzo Allah ya kasance yana hana wato ikhtisari fi salati a cikin sallah ikhtisar shine kama tsatsanka ka kama gindi a cikin sallah kana cikin sallah dan ka abin nan sai kai haka ka karke gindinka malai ce huwa an yada'u yadahu ala khasirati shine mutum ya dora hannayensa akan gindinsa wa huwa as-salbu alladhi kana yanha anhu shine wato kama gindi wanda manzo Allah ya kasance yana hani daga gare shi manzo Allah ya hana dan kana sallah ka ka dora hannunka akan gindi ugu Hausa to akan kugu to yana da kugu yake kugu ba baya ne nan ku dora hannunka haka kugu shine kugu ha amma nan amma na a ce gindi wanda ya ce gutsu ba daɗi shi yasa nake ɗauka kalmar a ya ce amma gindi ya yi daɗi haka da ku yawa a kan gindinsa ko a kan tsaro ba su ba su hausa zagi ne ba ko ko wajen da yake so ba hausa ne Hau- hausan ne lahaja ce ta kowa wasu lahajar sai an ce gindi to wa- wa- wato wata wata kalma ce wadda take mara kyau nan ba zagi ne ba wasu
Wanda ake cewa malami magarin ha magarin of the street protocol ko waje bai zo Ah, akwai masu cewa haka amma ga- hausa mafi shahara in an ce gindi ana nufin ba amma am- am- amma al'aurar mutum tana da sunayenta sanannu tana da sunayenta sanannu saboda haka in an ce gindin mutum ana nufin nan nan daidai abin nan daidai gindin a gane wannan kenan ko akwai mai ja eh duka ya ji bai amma nan a ko- kugu nan baya da kugu ko kugu so tun da an gane shi ke tun da an gane akwai mai wani ƙarin bayani ko wata tambaya za mu shiga wani wata gaba
tambayar shi ne kama ba irin na wayancan mutanen ba da aka wuce da su amma ana iya yin cikin sallah guda ka yi wada'u da da kan- kana iyawa duka wata wata raka'a ka zo ka yi ko hayi wadu ka dawo wata raka'a kuma ka yi kabu ba wani matsala ba wani matsala eh amma a gama su ne kaman da wa'ancan suka ce shine ba dai shine ba a yi an nazuru ila ko ko na aha malam ba ta yi hannuwa masu ba ta yi hannuwa na madogara a to ba wata madogara ingantacciya na sakin hannu a cikin sallah a yi sadulu a saki hannu ba wata cikakkiyar madogara Eh, abinda muka samu na hujja manzo Allah ma ya hana yin sadulu hada nabi sallallahu alaihi wasallam naha an sadli fi salah manzo Allah ya hana yin sadulu cikin sallah duk da su malaman da suka goyi bayan sadalun sun ce sadalu anan ana nufin sakin tuwayin ta kasa shine ake nufi ba wai sakin hannu ba sadalu anan ana nufin sakin tuwahin kasu kai kasa shi aka hana ba sakin hannu ba maganganun da malamai suka yi wanda ya saki hannunsa cikin sallah ba a cewa sallansa ta samu matsala sallansa tana nan lahiya lau sai dai ya rasa wata lada kamar mutumin da ya ƙi yin jalsatul istiraha misali ko mutumin da bai yi al'iqa ba ko kuma mutumin da ya zo wurin tawarruk bai yi tawarruk ba, duk wani abubuwa ne wanda in ka yi su akwai ladan da za a baka in baka yi ba kuma ka yi hasarar wannan ladan yasa in mutum ya zo ya sallah ya sallah hannunsa a sake ya yi hasarar wannan lada ta ɗau- ta rungume hannu amma sallansa ba ta da matsala ina fata an fahimta amma matsalan shi ne ka ce in haka shi ne daidai wanda ya rungume ya yi kuskure to kai kuma nan ne za ka yi kuskure to wanda ya rungume wanda ya rungume akwai inda ma in ka rungume ni na yi zama na zo Jos na yi karatu wani littafi na rabon gado na je wani na ji labarin wani malami Jos wanda ya kware wajen rabon gado na tafi can ne wata guda can wajen shi ina karatun littafi na zo nan mas- wani masallaci na su Sheikh Sani Hayaji ne sallah azhar liman bai fito ba sai suka sani ba da sallah da ni sallah na rungume hannu ne sallama biyu mutane da yawa hira suka suka ta sake sallah aka yi ta sake sallah duka aka yi ta sake wa dan me zan rungu na farko dai sai da kuma aka yi muka aka zauna aka yi deba da ni dan me na zan rungume hannu sai da dai muka yi mukabala mai tsawo yanzu ba lokacin bayanin ta bane sai da muka yi mukabala aka kwaso littattafai aka yi ta abin nan karshe dai ya zama babu hujja su ba su da hujja da za su abin nan sai dai kawai ma- ta'assubanci ne na mazhabanci da sauransu wannan shine saboda haka ah, wannan shine ka'idar sadalu sadalu dan ka saki kai hasarar lada amma ba a cewa sallan ka tana da matsala amma sunna dai shine ka rungume ka rungume hannayenka su kankan su waɗanda suka tabbatar da sadalin musamman malaman malikiya akwai wani malami ina ga abul qasim ne sunan shi eh yawa shine wanda yake almajiri daga nan magrib ya tashi ya je madina wajen imam malik karatu da ya je sai daidai imam malik ana so ya bada wata fatawa ko kuma alkalanci ne ake so ya yi yaƙi ko kuma a wata fatawa ce ake so ya bayar wata fatawa ake bayarwa cewa idan mutum ah, ainihin ya yi ma matarsa wata wannan abin nan zai zai zai- zai kubce min a yawa idan mutum aka tilasta shi ya saki matarsa sakin bai yi ba yana ba da fatawa in aka tilasta ka da ƙari ka saki matarka sakin bai ba to sai wasu malamai suke ɗaukar fatawa imam malik suna cewa to haka in aka tilasta ka kai ma shugaba mubaya'a to mubaya'ar ba ta yi ba to shugabanni da suka ga ana fakewa da wannan magana babban malami ana kin yi musu mubaya'a ko kai mubaya'a ya ce ai ba ba ta yi mutun da tilasta ka akai me ya hujja ai imamu malik ya ce kaza kaza kiyasi ne sai suka ce to imamu malik dole ya janye wannan fatawa shi kuma yace ba zai janye ba tun da haka ya fahimta to shine suka yi ta azabtar da shi suka yi ta bashi kashi har suka bubbuge mishi hannuwa da sauransu sai hannuwansa suka sake sai ya zama bai iya dago hannunsa saboda nan hannun ciwo yake ya rungume hannu cikin sallah kai kuma wannan malami dan nan magrib da ka je nan madina ziyara ka yi yan kwanakin da kai kana ga imamu malik yana sallah hannunsa sake da ya dawo gida kawai shi kenan sai ya kar ya ce duk almajiransa da rungumewa ake ce duk a saki babban malamin su ya ga sakin hannu yake to daga nan ne aka samu fatawar sakin hannu kuma aka yi ta tarihi wajen nuna wannan shine daidai amma ka'ida dai shi kanka sai imam malik sun rungumewa yake kamar da yazo a cikin muwadda malik na shi ya ta bayani rungume hannu a cikin sallah ina ba ta fahimta an nazaru ila mawdi'is sujudi wal khushu'u nazari zuwa ga bagiran da mutum zai yi kallon wurin da mutum zai dora goshinsa da kuma khushu'i cikin sallah nazari mutum ya wato in kana sallah ana son idanka su zamo suna kallon wurin da zaka dora goshinka wal khushu kuma ana buƙatar khushu'i a cikin sallah da kuma rabuwa da dukkan abin da zai hana ka khushu'i natsuwa a cikin sallah duk abin da zai kawo maka tashawushi ko wani abuwa na rashin natsuwa cikin sallah to kai kokari ka rabu da shi malai yace wa kana sallallahu alaihi wasallam idza salla ta'a ra'sahu manzo Allah ya kasance idan zai yi sallah yakan sunkuyar da kansa wa rama bi basarihi nahwu al-ard yakan jefa gan- ganinsa zuwa ƙasa wato yakan jefa ganinsa ya kalli ƙasa wanda yazo a cikin sunan Abu Dawud da sunan Nisa'i mala yace walamma dakhala al-Ka'ba yayin da manzo Allah ya shiga Ka'aba ma khalafa basruhu mawdi'a sujudi bai kawar da idansa daga wurin sujudansa ba hatta kharaja minha har sai- har ya fito daga masallaci har ya fito daga Ka'aba ma'ana dan ya shiga Ka'aba bai daga idan sai yana kallon Ka'abar ba an fahimta da akwai masu cewa ai dan Ka'aba ba ta gaban ka ne aka ce da sauransu wane ne wane ne to ga manzo Allah ya shiga har cikin Ka'aba ga Ka'abar a gaban sa amma bai daga kai shi na kallon ta ba sai dai idan sa ina yake kallo maudi a sujudi wurin da zai dora goshinsa me ya amfanin kallon wurin da zaka dora goshinka shi da dan ka samu natsuwa amma idan kana kalle-kalle sai wata ta gitta ko wani ya gitta ko wani da kake bi bashi ya girma ko wani da yake bin ka bashi ka gan shi yawwa amma in kal idan kana kalle wani duk wanda ya gitta baka ganin shi saboda haka zaka samu cikakkiyar natsuwa saboda Allah har ya shiga Ka'aba ya hito idan sa wurin da yake sujuda yake kallo wannan Imam al-Baihaqi ya fitar da wannan da Hakim kuma su inganta shi yace kuma yana da shawahid akwai tambihi da malai yayi kasa yace fi hazainil hadisaini a cikin wayannan hadisai guda biyu annas sunna abin da yake shine sunna an yarmi bi basrihi ila mawdi'is ila mawdi'i sujudihi mutun ya jefa ganin sa wurin da zai dora goshin sa min al-ardi a kasa fama yaf'aluhu ba'd al-musallin abinda wasu masu sallah suke yi min taghmid al-ainaini fi salati na runtse ido a cikin sallah sai mutun ya runtse ido cikin sallah fahuwa tawarru'un baridin mala yace wannan na- tawarru'i ne wato tsantseni ne wanda ya saba ma sunna wa khairul hadi hadi hay- hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam shari'a mafi kyau ita ce shari'ar manzo Allah wanda ka rumtsa ido a cikin sallah wai dan ka samu natsuwa in ka rumtsa ido kafi natsuwa ba daidai bane mutum ya ce to tunda ma haka ne bari ma ya rumtsa ido gaba daya shikenan ya rumtsa ido dan ya samu wai natsuwa to wannan ba ba, ba sunna bane shari'ar manzo Allah idan kana bude amma kana kallon wurin da zaka dora goshinka wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu gare shi yace la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yashghulul musalli yashghilul musalli ko yashghalul musalli bai dace ba kuma bai kamata ba ya kasance a cikin gida fil baiti a cikin gida kalmar albaiti anan za ta yi daukar fuskoki uku ma albaiti zai iya daukar ka'aba zai iya daukar masallaci kowane iri wanda ba ka'aba ba har ka'abar da sauran masallatai zai iya daukar cikin gidanka ma an fahimta to bai dace ba mutum ya bari a cikin gida duk wani abin da zai shagaltar da shi daga sallarsa malam ya sa lamba kasa ya ce abu dawud ya fitar da hadisin da ahmad a cikin ah, da sanadi ingantacce kuma hadisin an fitar da shi a cikin sahihi abu ah, sahihi sahihu abu dawud ya ce wal muradu bil baiti huna abinda ake nufi da gida anan al ka'aba shine ka'aba kama ya dullu alaihi sababu rudul hadis kamar yadda sababin koro hadisin yake nuni zuwa gare shi sai dai malamai suka ce zai iya kumsar kuma hatta sauran masallatai da kuma cikin gidaje bai kamata masallaci a yi masa wani ado ba irin wanda in ka shiga adon zai ɗauki hankalinka musamman a bangon gabas a yi wasu rubuce-rubuce ko a sa wasu kalandodi ko wasu azkar a kafa azkar wai a bangon gabas kana sallah in har ka daga kanka wannan azkar kin ga suna a rubuce kuma karantawa zaka ko baka karanta da harshen ka ba zuciyanka za ta karanta kaga ka samu wani abu na shagala kenan ko wasu abubuwa na ɗaukar hankali ko wasu rubuce-rubuce a cikin masallaci ka'aba ko wani masallaci wanda ba ka'aba ba kai hatta a cikin ɗakin ka in ka keɓance wurin da kake nafila to in akwai wani abu a gabanka irin masu sa kwaba gaba kwaba cikin kwaba ga wani hoto nan ga wasu kwanoni nan masu adandani ga hoton wata mata nan ta yi dariya ga wane ne wane ne kuma kana sallah sai ka samu wani abu wani wuri inda ba ba ba abin nan a gabanka ba wani abu da zai ɗauki hankalinka a gabanka ko da wani rido ne mai adandani in har yana daukar hankalinka to ka sa ka sa a kawar da shi wannan shi da abin da ke daidai duk abin da zai dauka hankalinka cikin sallah mala yace bai kamata ka bar shi a cikin gida ba wa kana yanha ar-raf'il basari ila sama kuma zalla ya kasance yana hana daga ido sama kana sallah kana daga idon ka sama kana kallon sama wa yu'akkidu fi nahyi kuma zalla yana karfafa wannan hanin hatta qala har ma shi manzo Allah yana cewa la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi salah aw la yarji'u ilaihim ko dai mutane su hanu su daina daga ganin su sama idan suna sallah ko dai su bari aw la yarji'u ilaihim ko kuma ganin yaki dawowa ko kuma ganin yayi mi yaki dawowa gare su wa fi riwayatin aw wata riwaya aw la tahtaf aw la tahtafanna absarahum ko kuma a tabe ganin a sabce ganin ya zama kuma ka dawo ba gani shine malamai suka ce me ake nufi hakikanin ganin sai ka ce ai ba a taba samu wanda haka ta faru gare shi ba wasu malamai suka ce za mu iya dora hadisin akan hakika ko da abin bai faru gare ka ba ko baka taba ganin ya faru ga wani ba ka ji tsoron kai kar ya faru gare ka kai ka ji tsoron kar a zo akan ka za a fara saboda kar ka daga sama ko kuma ta iya yiwa wato a shafe ganin ana nufin a shafe albarkar ganin ya kasance yanzu in har kana daga sama kana sallah kana daga idan ka sama yanzu sai ganin naka ko ya dawo sai ya zama babu albarka baka sha'awar kallon wa'azi baka sha'awar kallon halal baka kai dai kullun kai dai haram kake sha'awar kallo kullun kai dai kaga haram dai kullun kallon dai kaga tsareci kai dai kullun kaga shagantaka kai dai kullun yanzu kaga gadin gashi amma ba albarka dan ba abin da yake jawo maka sai sharri to me amfanin sa kenan waga duk zai iya daukar wannan ma'anar wani zai iya cewa to ai manzo Allah ya daga idan sa sama shi ma a cikin sallah akwai wanda zai iya tuno min wurin a cikin littafin mun bi ta inda manzo Allah yake daga idan sa sama a cikin littafin mun biyo ta wurin shine a lokacin da aka sashi yana kallon Baitul Maqdis shi kuma yana son yayi bin ya dawo ya rika kallon Ka'aba sai yana daga ido kullun yana sallah yana digin ta ila mala'ika zai hito قد نرى تقلب وجهك في السبع فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام هذا ne sai ka ce to ai manzo Allah ya daga yaya to dan mai mu za a hana wani daga to shi ya daga kuma shi ya hana a daga ta ta fahimta ya daga don wata bukata shine yana ta ina wahayi zai sauko a halatta masa kallon ka'aba a farko farkon musulunci daga baya kuma ya hana saboda a samu natsuwa dan dagawa din yana da alaka da rashin wato samar da natsuwa yana kawo mutum rashin natsuwa a wannan hukuncin malamai suka ce akan wa zai tabbata akan liman ko hadda mamu domin masu sallah iri uku ne akwai limami akwai mai sallah shi kadai akwai mai biyan limami akwai na uku ha cikin masu sallah babu na uku ko daga liman ko dai liman ne kai dai ke ko kuma mai sallah kai kadai biyu ke ko kuma kana biyan liman akwai na uku akwai na hudu yawa so suka ce idan kai limami ne ko kai mai sallah kai kadai ne to shine aka cire saka kalli inda inda za ka yi sajada amma in kai mamu ne ba a cilasta ka dole ba in ka yi hakan ya yi kyau amma babu laifi in kana mamu kana kallon limami shi mamu don ya kalli liman ba matsala wanda suka kawo wannan fatawar ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan magana a cikin fatuhul bari shehu sahih bukhari yana cewa shi mamu ba laifi don ya kalli limamin sa saboda an samu sahabbai suna kallon liman suna kallon manzo Allah dan inda ba sa kallon manzo Allah ya za su yi su gano gemun sa yana motsi an ce ya kuka yi kuka gano manzo Allah yana karatu a cikin raka'o'i biyu na ƙarshe suka ce gemu sa muka ga yana motsi gemu sai yake motsi motsin gemu shi yasa muka gano yana karatu to inda ba su inda ba su kalle shi ba su- ya za a yi su gane gemu sa yana motsi kaga sun kalle shi ke shi yasa suka rawaito mana yanda yake tsayuwa da yanda yake karatu da yanda yake sajada saboda kallon sa suke yi inda ba su kalle shi ba inda za su ɗora goshi suke kallo su sahabbai ba za su iya rawaito mana ga yanda ya yi ba da wannan sai suka ce ya halatta shi ma mu ya rika kallon liman shi ma kallo ya zama kallo ne na maslaha ya ga yadda limamu yake sallah ya iya ko ya ga yadda limamu yake sallah ya raya ko wurin gyara a yi masa gyara ya kuma yawa ba na rikici ba na usalli yawa ku yi sallah kamar da kuka gani ina yi yawa kenan shi ma wannan hadisin ma- karkashin sa yana yana muna fahimtar cewa ya halatta mamu ya kalli liman ina fata mun fahimta wa fi hadisin akhar a wani hadisi na daban mazala ce fa iza sallaitum fala taltafitu idan kuna sallah ku daina waiwaye waiwaye fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi abdihi fi salatihi ubangiji yana kafa huskarsa tana kallon fuskar bawansa a lokacin da yake sallah malam yaltafit matukar bai waiwaya ba idan kana sallah to ubangiji sai ya fuskanto fuskar sa gare ka shi ma yana kallon ka amma da zaran ka waiwaya shi kuma sai ya barka akwai hadisin da ya zo ma ubangiji a hadisi kudusi yana cewa me kake wa kake kallo ba ba ni ba ko kuma me kake dubi ka- kana rabuwa ka rabu da ni ma'ana in ka daina kallo na ko ko me zaka kalla wanda ya ji Allah kai da kake cikin sallah akwai wani abu da zaka kalla wanda ya ya fi ubangijinka kisa da zarar mutum yayi waiwaye sai ubangiji kuma shi kenan da ya rabu da shi wa qala aidan ya kuma sake faɗa a wani hadisi an iltifati game da waiwaye a cikin sallah yace ikhtilasun yaftarisuhu shaytanu min salatil abdi wata tsakura ce da shedan yake yi da tsakuri a cikin sallar bawa wato shedan baya son kai sallah ka samu lada 100 bisa 100 so yake dole kamin ka kare sallan ya dan ribaci na sharaban ya samu Allah ya ce wani zai yi sallah kamin ya kare bai da komai na lada sai kashi goma cikin 100 wani kashi ashirin cikin ɗari wani kashi talatin wani rabi wani kaza gwargwadon da shi ɗaya yake wasa da kai gwargwadon yadda ake rage maka ladan sallah in ka tuna matarka a rage ladanta in ka tuna shagonka a rage ladan in ka tuna eh, ya za mu fahimta kana yawa kana yin tunani ana ragewa shi ɗaya yana zuwa yana saka waiwai a rage in kai waiwai a rage haka kamin ka kare sallah watakila baka da komai sai sai difusan na yawan ladan da ya kamata ka samu sauran duk shedan ya kwaci shi yasa manzo Allah ya ce wata tsakura ce da shedan yake yi na tsakuri a cikin sallar bawa in kaga mutum yana waiwaye cikin sallah kai akwai sauran bari mu dan gargota wa qala sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace la yazalu Allahu muqbalan ala al-abdi fi salatihi ma lam yartafid ubangiji ba zai gushe ba yana mai fuskantar bawansa a lokacin da yake cikin sallah ma lam yartafid matukar shi bawan bai waiwaya ba fa iza sarafa wajhahu idan bawa ya kawar da fuskar sa in sarafa anhu sai Allah shi ma ya kawar da tashi fuska daga gare shi kaga wannan ai wa'idi ne kidan ya kamata a ce mutum yayi takatsantsan da wannan me yasa aka hana waiwaye cikin sallah saboda waiwaye cikin sallah yana kore khushu'i yana hana wa mutum samun natsuwa kamar da muka yi bayani sannan kuma idan mutum yana son ya samu khushu'i a cikin sallah abu na farko da zai ya zama yana bibiyar karatun liman liman yana karatu kana biyar karatun liman ba wai yana karanta kana karanta ba a kana sibirkin karatun kana saurare ɗai kenan abu na biyu kuma wato ka rika halarto ma'anar abin da kake karantawa cikin sallah a lokacin da liman yake karatu kana halarto me yake cewa musamman in ka san fassarar abin da yake karantawa in ka yi ruku'i subhana rabbil azim ka rika halarto me kake cewa me ma'anar subhana rabbil azim ma'anar tsarki ya tabbatar ma ubangiji na mai girma in ka dago sami Allahu liman hamidahu ka rika kokarin labarta ma zuciyarka me ma'anar sami Allahu liman hamidahu lalle Allah ya ji wannan da ya gode masa rabbana walakal hamdu ya ubangiji dukkanin godiya ya tabbata gare ka hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kana halarto me ma'anar wannan haka in kai sujuda haka in ka dago daga sujuda to in kana sibir kana bibiyar ma'anonin abin da kake faɗa to zuciyarka ba za ta tafi wani waje ba amma idan da baki ne kake kai subhanar bilan subhanar subhanar subhanar da baki amma baka halarto me kake cewa to wannan sai zuciyarka ta tafi wani waje to dole mutum ya yi wannan abu na uku kuma mutum ya lika halarto a lokacin da yake sallah ganawa yake yi da ubangijin almusalli yunaji rabbahu ganawa kake da ubangijin kai da kake cikin ganawa da Allah kuma ya zaka yi da kuma zuciyanka ta tafi wani waje ta bashi to irin wannan abubuwan suna ƙara wa mutum nutsuwa da kusuri a cikin sallah wadaha an salasin ma da yace kuma manzo Allah ya hana abubuwa guda uku a cikin sallah an nuqratin ka nuqratil ka nuqratid diki manzo Allah ya hana mutum yayi kucce kabar kotan ya yi koto kabar kotan zakara shi ne nukura koto ko zakara in ka zuba masa haci ai koto koto ko to wani muke ce masa koto yawa don kurciya ce a cikin kotan kurciya mu da hausa kotan kurciya muke ce su kuma laraba kotan zakara su ce mu kuma himu ce kotan kurciya amma laraba su himu a zanci dan kuma ka ba ta mu ce kotan zakara dan kurciya ta ta ta yi nisa wajen kace kurciya ma bai yanzu yake yanku dan kace kurciya bai san mai kurciya ba ha koci koci to wannan ki amma an ce zakara ba wanda bai san zakara ba dai ba wanda bai san dan in baka san shi ba dai kana ganin ran sallah jajibir an kawo shi ayyanka ce wannan zakara ne shi yasa kalmar zakara ta fi ta fi dacewa to maza Allah ya hana kotan zakara cikin sallah kotan kurciya in ka tsora goshi da ka dago kuma ka koma tun baka zauna ba goshin ka ya dora kasa kana dagowa kuma akwai abin da ya sa kasan kurce kurce ta ta yi ta yi cikin tsoro ta yi da sauri eh ta yi cikin tsoro take yi eh da sauri Kana ta zo da ruwa da ake Ah.
hankali na gida ne dama yawa to shi yasa aka zabi kurciya saboda ita tafi tafi cikin tsoro yawa to wannan kenan saboda haka hoton kurciya shine ka ɗora goshi kana ɗaguwa kuma ka baida ba tare da ka dawo ka zauna ka ratsu ba sannan ka koma maza Allah ya hana wannan wanda ya wannan ma ba ya da sallah dan dawowa din ka zauna farilla ne to in baka dawo ka zauna ba ma baka da sallah amma hoton kurciya abin da yake nufi anan ka dawo ka zauna amma da zaunawa sai ka koma dan in baka zauna ba baka da sallah a gane wannan zaman na tsakankanin sajadu guda biyu ka yi shi amma natsuwar da ake yi in an zauna a natsu shine baka yi ba ka dora goshinka ƙasa ka dora goshinka ƙasa An gani, da zama da komawa kana zamna kana koma to shine ake nufi ana shi dai zaman an yi shi kaga ka samar da farillan na na tsakankanin sajadu guda biyu amma ka zauna ka ka natsu din ka jima kushu'in ne ba a samu ba ba a samu kushu'i amma wanda ya dora goshi yayi haka yana yi haka kuma ya koma shi baya da sallah saboda wannan zaman na tsakankanin sajadu guda biyu farilla ne in baka yi shi ba baka da sallah ina ba zan fahimta wa iqa'in ka iqa'il kalbi sannan manzo Allah ya hana zama irin zaman kare a cikin sallah haka ne zaman kare yake akwai wanda zai iya sufata mana zaman kare ha zaman kare aka ce wannan iftirash kake iftirash ne wannan kake yau ina tsammanin wannan ne yake shi ne ka zauna iqa shi ne shi ne zama aka ce ba sajada ba. zama aka ce ku sajada kuke yi ko kuma maganar zama muke ba sajada ba ku sajada kuke to wannan shine iqa ina gani haka ka zauna akan digadiganka haka shi ne kai haka wannan iqa ne ana yin sa tsakanin sajadu biyu amma ba a yin sa a zaman tahiya ba za ka yi zaman tahiya haka ba amma tsakankanin sajadu guda biyu za ka iya yin haka sajadu guda biyu ba laifi amma a cikin zaman tahiya dai maza Allah ya hana a kai zaman tahiya haka zama ake magana ba sajada ba ku da kuke mana sajada to maza Allah ya hana a yi irin wannan zama a yi tahiya a cikin irin wannan zama din kowace tahiya kowace wal wal iltifatu kal wa iltifatin kal ka iltifatis salih wartifatin kaltifatis salaf mazala ya hana waiwaye kamar waiwayen dila kun san dila ko dila wani kwaro ne wanda shi akan wayo shi bai ma tsoma bakinsa cikin bai ma tsoma bakinsa cikin ruwa ya sha ruwa sai dai ya sa bindinsa cikin ruwa iya ji koshi ya haka ya tsotsaye ya maida Lawai iya iya sa bakinsa cikin ruwan ta yi yiwa wani abu ya zo ya danne shi da zo tsawo tsabar wani sai dai tsoma wutsiyarsa in ya jiko ta jiko ya mata haka shi ya tsotsaye har har ya koshi gaban sa na wajen da mutane za su tafi to wannan shi ne dila to shi na da yawan waiwaye haka za ka gan shi yana yawan waiwaye to maza Allah ya hana waiwaye irin waiwayen dila wa alaikum salam inda kuka ce ana iya kallon liman in kuma wanda ke can kamar su kwanta ai shi kallon liman gare shi za a yi kan jawo waye ne wanda yake
wanda yake ɓangaren can wancan bangaren Mhm.
kallon liman gare shi za a yi kan jawo waye ne wanda limamin yake gabansa shi ya kalle shi wanda limamin yake gabansa dan da ba sai ya ya yi haka yana wayoyin shi ba wanda yake gabansa in har dole sai kai waya shi kalle liman ba dole bane kamar an nuna dan ka kalle shi ba ka bawo matsala an fahimta ana nuna halaccin kallon liman ne ba wai shi ma mu dole ya kalli liman ba shi ma ma mu zai inda goshinsa yake kallo zai dora goshinsa nan zai kalla haka ne ai mun sake koma ba shi yasa muka ce in mun karatu kar a wuce sai mu tayi abin duk tambayar da kaji an wuce baka kawo ta ba sai mu bari har karshe sannan ka kawo ta yanzu mun koma baya kuma mu wuce babu ko mun koma gare shi kaman ba dole bane ka kalli liman kai ma kana da wannan ka'ida ta kallon wurin da zaka dora goshin amma in kana buƙatar ka kalli liman ba matsala ka fahimta in kana da buƙatar ka kalle shi to baka da matsala zaka iya kallon shi ka gane dai kana bayan eh in kana bayan shi in kana da bukatar ko gefen shi kake in kana bukatar ka kalli yadda zai yi ruku'i ko sujuda ka iya dubi ka iya kallon shi dan waiwaye shine kai haka kawowa shi da ake magana ha tambayar nan da ya sayo kamar yanzu a- a haram ne kawai aka ce ka harwa kamar yadda waiwayen da aka hana kai haka kana kallon abubuwa ka kalli can ka kalli can kenan ba amma wannan bukata ce ta sa zaka yi limamin kai gashi na haka bukata ce ta sa zaka kalle shi wata bukata kake da ita a zuciyanka ka gamsar da zuciyanka ya iya ruku'i ka gamsar da zuciyanka ya iya sajada wata kila wannan bukatar ce ta sa ka kalle shi wannan baka ba matsala ka gane da zaman kuka kalbi sallar ka ta tsare ka ba wai shi kake kalli ba shi ne abin kallon ka ba shi abin da ya fahimta kamar kenan shi ma mu abin kallo ne liman to ba haka abin yake ba shi ma zai kalli wurin da zai dora goshinsa amma in kana da buƙatar kallon liman zaka iya kallon shi amma shi limamin wa zai kalla bai kallon kowa sai mai sallah shi kadai wa zai kalla kaga inda inda yake dora goshi shi bai da zabi sai dai ya kalli nan amma kai ma mu kana da ɗayan biyu na farko dai hukuncin ka ka kalli inda zaka ɗora goshinka na biyu kuma in kana buƙatar kallon limamin ka kuma zaka iya kallon shi ko a gefen ka yake ka iya kallon shi saboda buƙata ce ta sa zaka kalle shi ka gane salamu alaikum na rukun sura wannan wasa da idan kallon
rukuin bai ba sai na limanin daga
gyara za ka yi masa ai ga ne shi mun dai kuma Yawwa, eh, gyara mishi zaka sai dan ba kallon na abu ba kallo na abin nan dan in yayi kuskure ka gyara masa in kaga ba daidai yake ba sai kai masa gyara in kai ba za ka iya gyaran ba ko ne za su iya sai ka sa su su yi to ho limamin mu ha ku kalli ruku'in shi na ga ruku'in shi kaza kaza kaza saboda ka a yi masa gyara ka fahimta mu samu mu kai karshen babin eh ba zai ba ko wani yake cewa ba za a samu damar kai karshen babin ba karfe nawa Ah, ana karin gabar
bari mu tai da a gurguje ko to a daina tambaya har mu kare wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ko manzo Allah ya kasance yana cewa salli salatul salli salatal muwaddi salatul muwaddi'in kai salla irin sallar irin sallar ta ta mai ban kwana ka annaka tarahu ka bar ga Allah nan kana ganin sa fa in lam takun tarahu idan ka kasance baka ganin sa fa innahu yaraka to shi Allah yana ganin ka sallar mai ban kwana shine sallar kamar wanda da ka ce assalamu alaikum mala'ika na yana jiran ka jira yake yi ka sallame ya ɗauki ranka to ya za ka yi sallar mala'ikan mutuwa na nan tsaye na jira kana ce assalamu alaikum ya ɗauki ranka to ka san ku dole sallar ka tsaya ka yi ta da kyau ba wani tunani ba komai sai tunanin lahira kawai yawa kuma kuma za ka tsawaita wa yaqulu kuma kuma manzo Allah yana cewa ma min ma min imri'in tahduruhu salatu maktuba ba wani mutumin da sallan farilla za ta halarto masa wa yuhsinu wudu'aha ya kyautata arwalanta wa khushu'aha da kuma khushu'inta wa ruku'aha ya kyautata ruku'inta illa kanat kaffaratun lima qablaha face sai wannan sallan ta zama kaffara ce ga duk zunubin da ya wuce kafin ita minas zunubi daga cikin zunuban da ya aikata malam yu'ti kabiratin malam yu'ti kabiratan matukar bai aikata babban zunubi ba wa zalika dahru kulluhu kuma wannan zai samu wannan garabasan tsawon lokacin da zai kame ya mutu duk zamanin da zai yi da zaran kai sallar magariba yanzu kai sallah to in kai isha'i ta a yafe maka zunubin da ka dauka tun daga magariba zuwa isha a wani hadisi manzo Allah yana cewa الجمعة إلى الجمعة والرمضان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرم- والرمضان إلى الرمضان مكفرات مكفرة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر صلوا لي قدابير da juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan suna kankare abin da yake tsakaninsu matukar mutum ya nisanci kaba'ir a wani hadisi maza Allah yake cewa salloli biyar kamar tamki ne bakin kofar gidanka kullum ka yi wanka sau biyar kullum ka yi wanka sau biyar wani tafki garau kullum kawai ka yi wanka sau biyar kaga ba magana dauda to haka salloli biyar suke tsaftace mutum daga zunubi kamar yadda wannan ruwa yake tsaftace ka daga dauda kaga wannan ya nuna ashe salloli suna da falala ta kankare zunubi amma banda kaba'ir kaba'ir shine zina shan giya sata caca da sauransu duk wannan kaba'ir ne duk zunubin da aka ce in ka yi shi akwai azaba ko al- Allah an ce wanda yi shi ko mai yi shi a yi- wanda yi shi a yi masa haddi ko wanda yi shi ba mai imani bane ya zama an tanadi wani wani wata magana ta azaba akan wanda yi shi ya zama kaba'ir to in mutum ya nisanci kaba'ir sauran zunuban gaba ɗaya Allah yana share masa yana yafe masa in dai har yayi salloli biyar wa qad salla sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin wata rana manzo Allah ya salla a cikin wata riga laha a'lam tana da zane zane wata riga mai zane zane a jikinta fa nazara ila a'lamiha nazaratan sai ya kalli wannan zane zane nata ya musu kallo guda falamman sarafa yayin da ya kare sallan kala sai ya ce izhabu bi khabisati hazihi ila abi juhaina ku je da wannan riga tawa zuwa ga abi juhaina wa atuni bi anbijaniyatihi ku zo min da rigansa wadda take dalke ba ta da zane zane kamisa mai mai zane zane shi kamar da malamai suka ce shi abu abu juhaina ko abu abu jaham abu jaham shine ya ba wa manzo Allah wannan rigar to yanzu da ya yi sallah ya kalli zane-zanenta ya ga sun ɗauki hankalinsa sai ya ce a maida masa a karɓo masa wata wadda ba ta da zane-zane kaga wannan ya nuna kyakkyaw- kyawawan ɗabi'o'in manzo Allah in ka ba yana noman ya maida masa ya zama ya maida kyauta sai ya ce a maida masa amma a karɓo wata riga tana nan na gane ta gare shi wadda ba ta da zane ita ce ambajaniya rigar da aka yi ta da fatar dabbobi ko abin da ya kama da haka wadda babu zane-zane ga jikinta saboda mai wannan ta ɗauki hankalinsa ku amso min ambajaniyati abi juhaim fa in abu jaham abi jaham fa innaha alhatni anifan an salati yace domin wannan rigar ta shagaltar da ni dazu a cikin sallata wa fi ruwayatin a wata ruwaya fa inni nazartu ila a'lamiha ni na kalli zane zanen da yake jikin tafi salati a cikin sallah fa kada yaftuna ni sai yayi kusa ya fitine ni a cikin sallah wannan zane zanen to kaga wannan yana nuna ashe wajibi ne mai sallah ya kawar da duk wani abin da zai dauki hankalinsa a cikin sallah sannan kuma wannan yana nuna mana ashe manzo Allah sai yana amsa kyauta sai dai sadaka ce baya amsa manzo Allah yana amsar kyauta gashi an bashi kyautar riga ya karba har ma ya ga tana da zane ya mai ce a maida a karbo wata kyauta kenan yana amsar kyauta amma baya amsar sadaka dan sadaka haramun ne ga annabawa da ahlul baiti su ci sadaka an gane wannan to haka kai ma ya halatta ka amshi kyauta kai ma ya halatta sai dai kyauta iri biyu ce akwai kyauta ta cin hanci kai shugaban wata ma'aikata ne to sai a yi ta zuwa ana baka kyauta ta cin hanci wanda zai baka kyautar gobe in ka ga yana wani abu zaka ji nauyi masa magana ko ya saba ka'ida ya zo ba akan lokaci ba zaka ji nauyin ka saka masa burki saboda ya baka cin hanci to haramun ne ka amsa irin wannan irin wannan kyautar ta cin hanci haramun ne ka amsa dole mu kiyaye wannan mazala ya faɗa hadisi yace hadayal ummalu ghululun kyautar da ake bawa ma'aikatan gwamnati gululu ne gulul ne haramun ne take ci wa man ya gulul ya ati bima dalla yawmal qiyamah duk wanda ya ci gulul zai zo da abin da ya ci dinnan a ranar alkiyama kana ma'aikacin makaranta ko daraktan makaranta ko wata ma'aikata ta gwamnati ba masu kuɗi na zuwa suna baka cin hanci saboda su yi yadda suke so ba za ka musu magana ba wannan laifi ne ina wata an gane wa kana li aisha saubun fihi tasawir malici kuma aisha ta kasance tana da wani wani tufafi fihi tasawir a jikinsa akwai adandani mamdudatun ila sahwa wannan zanan ta kafa shi a jikin sahwa sahwa shine wani alkuci da suke yi a jikin bango kamar armuwar irin tamu ta yanzu to su sai a yi gini bangon sai a yi masa lungu sai aka yi lungu a jikin bangon sai a sa rido a ruhu to nan ciki ake aje tuwayi ya zama kamar mai kamar armuwar to sai ake ake sai ka ta dora tuwayen ka anan amma akwai rido da aka sako ya ruhe tuwayen baka ganin su sai ka babbaka ridon to wannan ridon sai Aisha ta yi shi amma da wani zane mai mai mai adan dai a gane wannan to manzo Allah yana sallah sai ya ce fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli manzo Allah ya kasance yana sallah ilaihi yana mai fuskantar sa da yana yana yana wajen gabascin ɗakin ne fa qala sai ya ce akhirihi anni ki cire wannan zanen daga gare ni in daina ganin sa fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'rudu li fi salati yace domin shi bai gushe ba adandanin sa suna bujiro min a cikin sallata wannan adandani na jikin sa ina sallah suna daukar hankali na saboda haka a dauke shi shi da Aisha ta cire shi ta sa wani zane wanda bai da wanda bai da adandani wa kana yaqulu ko manzo Allah ya kasance yana cewa la salata bi hadri ta'amin wala wala huwa yudafi'ul akhbathani babu sallah in an kawo abinci babu sallah in har abinci ya kan kama ga abinci an kawo an ajiye to babu maganar sallah wala man huwa yudashiul ahbasani haka mutumin da yake sallah yana matse da bawali ko bayan gida shine al ahbasani bawali ko bayan gida shi ma baya da sallah shine malamai suke tattauna baya da sallah kwata kwata ko kuma ya baya da ladan sallah su cikakken ladan akwai malamin da suke ganin gwargwadon yanda abin ya ɗauki hankalinsa gwargwadon matsalar da zai samu in har wannan bayan gidan ko bawalin baya barin ka cika ruku'i in za ka yi ruku'i ko musamman yan kai sujuda bai barin ka kai sajadan da yanda ya kamata to babu sallah saboda shi wannan abin da kake matsa da shi ko kuma abincin kana tsananin sansa hankalinka duk yana can kana ta sallan da sauri ka kare don ka ci abincin shi to shi ba wannan bai da babu sallah amma in dai abin yana ranka ya dan shagaltar da kai ne kawai ko kuma abin yana matsa da kai bayan gidan ko bolin amma bai hana ka cika farillan sallah to suka ce akwai sallah sai dai kai hasarar lada mai yawa saboda babu natsuwa a cikin sallah dan abin da yasa aka ajiye wa'annan ka'idodin shine dan a samar da kushu'i a cikin sallah zane yana daukar hankalinka to sa a cire shi dan ka samu kushu'i akwai adandani a cikin ɗakin kama taka taka wa wata hotuna da wane ne a bangon da kake sallar nafila sa a cire shi kana jin bayan gida ko bawali ka je ka sake kai abin nan kai in ma kana jin iskan nan mai tsanani mai sa ka cikin kana kugin nan karka ce tunda ana sanyi bari kai ta matsi iska kai ta matsewa dan dan haka kare sallah wannan ba daidai bane zai iya cutar da kai kenan duk wannan abubuwan suna hana wa mutum samun kusuri a cikin sallah kenan mafi kyau kana jin bayan gida ko bawali ka je ka ka kyale ka yi bukatar ka in ka samu saurar ko ita tare da liman ka yi in baka samu komai ba ma tare da liman in ka samu wani koyi sallah tare da shi. in baka samu ba ka yi sallah ka cikin natsuwa zai fi ka yi sallah bayan liman ba natsuwa ka yi sallah kai kadai da natsuwa ya fi ka yi sallah bayan liman ba natsuwa ina ba ta gane to wannan yake nuna mana matsayi da muhimmancin natsuwa a cikin sallah shi yasa duk abin da zai dauke hankalinka irin wa'annan abubuwa da muka zano eh, ga sunan da yawa abin da zai dauki hankalinka a cikin sallah waiwaye ne shi a a, wata riga ce mai daukar hankali wasu adandani ne a jikin ɗakin ka a jikin a ɗakin ka ko masallaci a'a abinci ne aka kawo mai daukar zai dauka hankalinka a'a bayan gida kake ji ko bawali wanda zai hana maka natsuwa duk kai maganin wannan dan ka samu cikakkiyar natsuwa a cikin sallah akwai mai bukatar karin bayani cikin wannan ba sai dai wata nukta ne na kamar kyauta wanda rasuwa zai shiga to akwai wani kuma kamar irin madarisa a duniya ina akwai mufatti ko mustapha da abinci ne za su dan tanada musu kafin ma idan sau mashigo za ta yi ba da sauransu kaga don sun san za su zo ne kafin ma su zo kamar irin karanto na kudin nan za da sun tanada musu wasu abubuwa na ce da na sha kamar makaranta madarisa eh ma- wannan ne.
za ku yi baki mayan malaman ku kome kamar dai ka kun san kamar akwai na irin sai zai franco arab wanda Eh.
na ahaliya ne ba na islam kasa akwai mufattish ko mustashar Eh.
zai ya kawo musu ziyara Aha, to kayan su zo din zai gaya musu za su zo ranar kaza mhm.
to kayan su zo ka- za su tanada musu abinci da abin sha da sauransu wannan ba kyauta bane wannan bukata ce in sun tashi kuma sai a dauki wani abu a ce musu ko gashi a ba a ba da kyauta to su ma suna gaddal basar ne an babu ashiya Ah, ya to shi yasa ya akwai kalan wani za ba ba daidai bane a shi mutum da tunda yana da bukatar abinci kenan ya zaka zaka iya bashi abinci tunda yana da bukata ana ba su kudi an fahimta amma kudin da na kyauta da za a bashi ba daidai bane ma wannan suna rinke da suna sa ka rintsa ido akan wasu abubuwa kurakurai da kake gani wannan kenan na Eh. abinci in an kawo abinci in har abincin zai dauki hankalinka ya hana ka samun cikakkiyar natsuwa cikin sallah to a fasa sallan a ci abincin a koshi an fahimta bayan an gama cin abincin sai a zo a yi- a ci gaba da sallah Eh. Ah.
wallahi da za su mutu a cikin sun yi sai ba sun koshi karatar haka suke kama hannu biyu kun zo abin Inna namun jikin
na gani kun zo abin sai na can ba ta ce haram da abin su Ah, wai.
namun yanzu jikin su kamar su kira Ah.
su ba su shi ne Allah kamar ya da ke kan ba da aka ce wai abin ne da suka yi na cuta kaji kaji aiki asiri da yake cikin da ya lafi ni kaji su kura mai tsara
Allah ya kiyaye. ba daidai bane ba daidai bane wannan shi- na'am lalle ba daidai bane wannan ba daidai bane insha Allah magana cin ab- wanga abincin da bala yake yi shine muka ce abincin yana gaba in sai a ci abincin sannan me sannan a zo a yi sallah ibnu umar ana kiran sallah matarsa tana ji ta ce masa a kawo abinci ya kare ana kiran sallah ce matarsa ta ce fa ana kiran sallah ya ce a'a manzo Allah ya ce mana idan an kawo abinci kuma an tada sallah mu fara cin abinci sannan sannan mu je mu yi sallah me yasa saboda a samu cikakkiyar natsuwa wannan shine karin bayani insha Allah wa sallallahu na'am yanzu kamar sallah isha suka kallo an yi raka a biyu na farko na bayyana da ka zo daga baya kai sai aka sa aka samu guda biyu sai aka sallame to za ka mai za ka kawo guda biyu za ka kawo su fatiha da sura ko ko sura kaɗai za ka sabani ne wannan dogon bayani ne tsakanin malam sabani ne akwai wanda suka ce cikawa zaka yi sabanin hadisi ɗaya ne ya kawo shi manzo Allah da yace fa iza ataytumus salata fala ta'tuha wa antum tas'un wa atuha wa antum tamshuna wa alaykumus sakina wa ma fatakum fa atimmu wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum fa atimmu akwai ruwaya wa ma fatakum faqdu ruwaya biyu ne idan za ku je sallah karka tai kana gudu ka tai kana tafiya kuma cikin natsuwa abin da ka samu tare da liman ka salla ka sallace shi abin da ya kubuce maka ka ciko ko ka ramo an gane to kalmar ka ciko shi ne wasu malamai suka ce wannan ruwaya ta ka ciko tana nufin za ka ciko sauran abin da ya rage maka ne na sallah kenan za ka yi fatiha ne ba babu sura su kuma waɗanda suka fassara da faƙudu ita ma ruwaya ce ingantacciya sai suka ce kalmar faƙudu yana nufin karama ka gane to tun da ramuwa za ka yi to na baya za ka ɗauko shi ne malikiya suka yi hujja da shi za ka ɗauko rako in baya ne ka kawo su gaba kenan za ka yi fatiha da sura a bayyane to sai dai wannan ƙauli an rinjayar da shi domin kalmar faƙudu ba ta nufin ramawa ita kankanta tana nufin cikowa domin in ka karanta cikin Qur'ani zaka ga Allah yana cewa fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard iza qudiyatis salatu me ake nufi anan idan kuka kare idan kuka idan kuka kare sallah fa iza qudiyatis salatu idan kuka kare sallah a wani wuri Allah ya ce fa iza qadaytum manasikakum idan kuka kare aikin hajjin a gane faskurullah inda masjidil haram kada idan kuka kare wato alqada anan ba wai yana nufin ramawa ba ko cewa za a idan kuka rama yana nufi idan kuka kare idan kuka cika wai za qadaitum manasikakum idan kuka cika aikin hajji to fazkurullah kenan yana nufin cikawa can kuma inda Allah ta'ala yake cewa inda muka karanta dazu wai za qudiyati sala idan kuka cika sallan ku sallan ta cika fantashiru fil ard kenan qada ana yana nufin cikawa ba ba yana nufin ramawa ba a cikin alqur'ani wuri da yawa kalmar qada'a ta zo amma kuma tana nufin cika abu ba wai tana nufin ramawa ba saboda haka malamai suka ce hatta kalmar qada din ba wai tana nufin harama ba tana nufin a ciko saboda haka cikowa zaka yi shine abin da yafi inganci kenan ka samu liba yayi raka'a biyu asirce kai ma zaka ciko biyun sai ka yi su asirce dan su maliki abin da yasa suka daddahe wancan wurin suka ki saki saboda su sun ce sura faril sura sunna ce tsayuwar sura sunna ce bayyanawa wurin da ake bayyanawa sunna ne asirtawa wurin da ake asirtawa ne sunna ne suka ce kuma in kabar sunna biyu dole sai kai kabiliya ko ba an gane kenan yanzu in ka ci kowar ko in biyu ba tare da kai fatiha da sura ba kuma asirce kenan ka bar wajen sunnoni nawa wajen sunna hudu to ka gane kenan yanzu a wajen su dole sai kai kabiliya tunda ka rage wasu sunnoni to amma su waɗancan da yake su a wajensu da sura da sura balantana tsayuwarta bayyana wurin da ake bayyana ko asurtawa duk mustahabi babu maganan sunna a ciki za ka iya yin sallah ba tare da ka karanta sura ba kuma sallan ka ta yi suka yi hujja da hadisin wani yaro da yake bin ma'azu sallah yana bin ma'azu ya sallah tare da maza sai su ma ya musu sallah da ya zo yana musu sallah sai yana tsawaitawa yaron da ya ga sallah ta yi tsawo kawai ya yanke ya koma gehe ya tashi ya tahe shi da aka kai kare shi wajen manzo Allah sai ya ce manzo Allah sallama mu'azu yana tsawaita sallah shi ya zo ya bato lokaci wajen ka kuma mu ya zo nan muna son mu je mu kwanta bacci kuma ya rike mu ya ta ja mana dogayen surori yace shi yasa da na gaji na yanke na je na yi sallah sai manzo Allah ce wai me kake karantawa yace ba abin da nake karantawa in ban in karanta Fatiha in roki Allah aljanna in nemi tsari daga wuta manzo Allah ce mu ma haka muke suka ce kaga nan bai magana sura ba bai ce yana yace yana karanta Fatiha kawai sannan ya roki tsari daga azaba ya wane ne suka ce kenan da mutum zai sallah Fatiha kadai wannan ba da matsala saboda karanta surar mustahabi barin ta bai sa kai kabul ko ba ko gane wannan to kenan wannan sai ya sa dan ka ji sallan gaba daya raka'a biyu da ka samu tare da liman na karshe ba ba sura kuma asurce ne kuma kai biyun asurce sunna kana hiya ba ta da wani matsala Allah ka riga a bari ha wani sati mai zuwa saboda mun ja lokaci wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi